الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وآله وصحبه وصحبه وسلم.
وسلم تسليما وتسليما مفتاح to التفسير wannan littafi shine miftahu tafsir mabuɗi na ilimin tafsiri duk ilimin nan guda biyu da muka fara magana a kansu to wannan littafin kuma shi ya kunsa ya kunshi ma wa'yansu iliman daban ƙari saboda me saboda wannan wato an so a kawo shi ne ya zamo kamar harsashi ga fahimtar ilimin tafsirin shi kansa to dama kuma ilimin tafsiri ai yana bukata zuwa duk wa'annan iliman to نعم. آه، للناظم لما في الاتقان wato an ko annazimu ne bata ne wato a wajen annazimu annazimu lima fil itqani wanda yake ya zo da abin da yake ya zo a cikin littafin itqan na jalaluddin suyudi amma a waƙe ya zo da shi a waƙe نعم وما في النقاية da kuma abin da yake cikin nuqaya نعم wato itqan littafi ne a kan ulumul qur'an wanda shehu jalaluddin suyudi ya yi shi bayan da ya yi wa'yansu littattafan to ita ma nuqaya littafi ne da shehu jalaluddin suyudi ya yi ita wannan nuqaya din ya yi ta ne wai don wa'yanda suke matsakaita da masu fara ilimi ya zama sun san abin da in sun rike shi sun fahimce shi cikakken riko to za a iya cewa sun fara ilimi ita nuƙaya ya yota ne a ilimai goma sha hudu daban-daban ilimai guda goma sha hudu ne ya kawo a cikin nuƙaya wato amma ba wai ya kawo su a shimfiɗa ba ne ya kawo su ne yadda ake bukata duk wanda zai ce shi kan ɗalibi ne ya zamo ya tabbatar da saninsa duk wani abu a ciki wanda yake ah, za a tambayi ɗalibi ya ce bai sani ba to alama fa bai fara neman ilimin ba shine daman ma'anan nuƙaya ɗin wato abin da yake a rairayo wanda dole in dai kana son ka shiga wannan hanyar sai fa ka san shi kafin a fara cewa to ka kama hanya ka kama hanya Mhm, wanda yake bai sani ba ya ce ya fara to bai fa fara din ba amma mutumin za shi wajen da yake yamma ne sai aka ga kuma gabas yake yi kaga ai bai fara ma bai kama hanyar ba bai bai dora kafar sama akan hanyar ba wani wajen yake yi to wato yayi nukaya akan ilimai wai goma sha hudu ne Na'am.
daban-daban Eh, su fiqihu usulul fiqihi su usulul hadisi da kuma usulul tafsir din da haddo da ma'ani da bayan da aro da kafiya to duk da hisabi duk ya kawo a ciki to نعم أنا علم أصل الدين da kuma ilimin asalin dini wato ilimin tauhidi والتفسير da kuma tafsiri wato shi a nan wannan littafin da farko za a ji an yi magana a kan ilimin tauhidi to wannan ilimin tauhidin an ɗauko abin da yake shau suyuɗi ya kawo a nuƙaya daga ilimin tauhidin ne نعم to للفقير إلى الله da wanda yake mabukaci zuwa ga Allah عبد الله بن محمد shine Abdullahi bin عثمان.
Fodiyo Uhun, بن محمد بن uhun.
عثمان dan Muhammad dan Usman غفر الله لهم Allah ya gafara gare su ولجميع ya المسلمين gafara kuma ga baki ɗayan musulmi والمسلمات da maza da mata آمين amin الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابا شملا Uhun, كل الفنون من علوم الدين مبينا أدلة اليقين uhun, صلى عليه الله مع صحابته uhun, وتابعيهم على محبته uhun.
وبعد هذا وبعد هذا وبعد ذا فهاك نظما بمنا Uhun.
بيان أهوال الكتاب معلنا Uhun.
بجمعه ما كان في النقاية Uhun.
منها مع الاتقان فهو فهو الغاية To, سميته سميته المفتاح للتفسير Mm.
وأسأل الإله بالتيسير Mm.
مبتدئا بعلم أصل الدين Mm.
لأنه لأنه أساس كل دين نعم الحمد لله to dukkan yabo ya tabbata ga Ubangiji الذي قد أنزل wanda yake ya saukar da kitaban Kitaban.
littafi shamila da Na'am.
yake ya kunshi كل الفنون ba- baki ɗayan ilimai baki ɗayan fannoni duk suna cikin wannan littafin wanda yake an so a ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da shi ga annabi Na'am.
sallallahu alaihi wa Na'am.
sallama shi yasa aka faɗa a cikin sifanta shi cewa wannan littafi ɗaukaka ne gare ku laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum نعم afala ta kilo ne kuna da hankali ku tsaya ku yi kokarin fahimtarsa duk abin da kuke nema yana cikin littafin nan yana cikin qur'anin nan Ah, wa innahu la zikrun laka wa liqaumika to na'am min ulumuddin daga ilman addini mubayyinan yana mai bayyanawa adillatal ga yaqin dalilai wanda suke na sakankancewa na'am dalilai wanda yake in mutum ya fahimce su za su sa ya yadda da abin yadda ta sakankancewa wato wannan kamar raddi ne kan sashen malaman ah, kalam da suke ganin cewa ai dalilan da ƙur'ani yake kawowa dalilai ne wanda ake kiransu hidab- hidabi dalili ne hidabi a dalilin ƙur'ani dalili ne yaƙini Na.
Mhm, illa iyaka wato wasu daga cikinsu ne ba su tsarkake zukatansu ba shi yasa ba su kai ga fahimtar a cewa dalilin ƙur'ani dalili ne yaƙini ba to sallallahu alaihi Allah ubangiji ya salati ga annabi ma sahabati tare da sahabbansa tabi'ihim da masu biyayya gare su masu bin su ala mahabbati bisa sansa dukkan wanda yake ya bi su bisa san annabi sallallahu alaihi wasallam domin san annabi shine kam harsashin addini wanda duk ba san annabi tare da shi to fa ba addinin tare da shi Ah, wato wanda yake ya bi su amma bisa san annabi wanda daman shine harsashin an- ah, addini to wa ba'da za bayan wannan fa haka nazman ka riƙi waƙa Dan- wato akan ce haka na'am a sunan wato sunan fi'ili amri ne Eh, in ana umartar namiji ɗaya a ce haka mace haki Na'am.
biyu hakuma Na'am.
da yawa hakum na'am ah, mata da yawa hakunna na'am to kuma akwai wata lugga a ciki a ce ha'a ga namiji ha'i ga mace ha'uma maza biyu ko mata biyu ha'um maza da yawa kamar na qur'ani ha'umu qura'u kitabiya Na'am.
amma man tuta kitaba bi yamini fa yaqulu ha'umu qura'u kitabiya Na'am.
to wannan wato wata lugga ce a ciki Na'am.
to fa haka nazman bayyana ka bayan ahwal riƙi littafi a waƙe wanda yake ya kunshi ya kunshi bayana ahwal bayanin halayen ƙur'ani abubayen da suka zo yadda aka karɓo ƙur'anin ya aka saukar da shi ya aka karɓo shi ya ya taho har ya sadu da mu yaya lafizansa wannan ilimin da kuma abin da yake ya shafi ma'ana ilimin ma'anoninsa ke maulina li jam'ihi mu'ulina wanda yake ya bayyana ga tarawarsa ma kana fi nuqaya abin da yake ya zo a cikin littafin jalaluddin suyudi nuqaya na'am min hama al itqani a minha daga ilimin tafsirin na'am daga ilimin tafsirin abinda yasa ya ce minha Na'am.
don ya nuna cewa ba fa duk abin da yake cikin nukaya ne ya kawo a wannan ba na'am saboda yadda ya gabata gare mu ilimai guda goma sha hudu ne to abin da ya kawo a nan ilimi biyu ne kawai daga cikin nukaya na'am wato da ilimin tauhidi da kuma ilimin tafsiri sauran guda goma sha biyun duk babu su a nan na'am ko da yake akwai littafin da ya wa- ya waƙe nukaya ɗin nan gaba ɗaya shi shehu abdullahi na gwando ya waƙe ta gaba ɗaya kafin shi ma daman wasu malaman sun waƙe ta akwai malamin malamin su shehu eh, ɗahir fulati mai kubra wanda ya waƙe kubra to shi ma ya waƙe ita nukaya ɗin nan gaba ɗayanta to na'am ma al itqani tare da abin da ya zo a cikin itkan na shi shi ma na jalaluddin siyo ɗin fa huwa al gaya wannan kam shine matuƙa shi itkanin wajen ulumul qur'ani shine matuƙa a ulumul qur'ani نعم سميته المفتاح للتفسير na ambaci wannan littafin nawa al-miftah tafsir mabudin tafsiri نعم وأسأل الإله بالتيسير ina roƙon Allah ya hore min a nan wannan bar wato an kawo ta don ƙarfafawa ne Na'am.
amma asalin sa Allah ai yana yin ta'adda zuwa fi'ilai guda biyu نعم da kansa shi yasa a iya cewa ma wasalul ilaha taysira ko Na'am.
shine ma asali Na'am.
to amma a ƙara bar a cikin fi- maf'ulin na biyu ya inganta ya zo a zantuttukan larabawa Na'am.
masalan kamar hassanun musabit mawaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wata kasida da ya a yakin badar kaga haka yanda ya fara ta din ya ƙara bar a cikin maf'ulin ko Na'am.
Ah, tabalat fu'adaka fil manami kharidatun tasqil raji'a bi baridin basani yace tasqil raji'a bi baridin inda zai ce tasqil raj- eh, raji'a baridan ko Na'am.
sai ya kara baya ce bi baridin Na'am.
amma asali saka ai yana ta'adda ne ga mafulan guda biyu da kansa ko Na'am.
wa saqahum rabbuhum sharaban kaga ba cewa aka yi bi sharabin ba ko Na'am.
asali ce ta'adda da kanta ga mafulan guda biyu amma akan ƙara ɗayan kamar anan namu ma kenan Na'am.
wa as'alul ilaha bitaysiri ina roƙon Allah ya hore to مبتدئا ina mai farawa بعلم أصل الدين da ilimin asalin addini نعم da ilimin tauhidi na'am li'annahu asasu kulli din domin shi ilimin tauhidi shine a sashin dukkan wani bi na'am nan dini din na bi ana nufin aikin bi na'am Ehe, dini yakan zo da ma'anoni wajen guda goma sha biyu kaga shehu ibrahim ya, wa- ya kawo su a wake ko in aka duba na wadirul hikam za a gani ya kawo su a wake ma'anonin da dini yakan zo da shi Ehe, yakan zo da ma'ana wajen goma sha biyu wanda ɗaya daga ciki addini kuma yakan zo da ma'anar bi duk ah, shi ilimin tauhidi shine asalin dukkan wani aiki na bi da bawa zai ah, wato bawa kafin ya bi ubangiji ya ce zai bi ubangijin ya san ya zamo ya san Allah din da yake bin yake ibadar gare shi Na'am.
to to alhamdulillah alhamdulillah matun fi usuli dini to wannan muqaddama ce a cikin usulul dini نعم علم بما يلزمنا يباحث في العقد فالعالم طرا حادث sani uhullahul mhm, to ne ce can gaba نعم الإلهيات نعم to
صانعه الله القديم الباقي مم.
الواحد الغني بالإطلاق مم.
وذاته خلافنا صفاته مم.
قدرته إرادة حياته مم.
علم وسمع بصر كلام مم.
قديمة لها به قيام مم.
ليس بجسم لا ولا بالأرض mm, bil aqli بالعرض mm, ليس له مثل على أنغرد mhm, ومشكل نعم تكون تو.
ومشكل الحديث والقرآن mm, مؤمنه منزه الرحمن mhm, مفوضين أو مؤولين mm.
كالآخرين أو كالأولين مم.
ما كان من خير وشر منه مم.
يغفر غير الشرك كف عنه mm.
نعم علم to shi ilimin Na'am.
tauhidi ilimin usuli dini ilimi ne da abin da yake lalle ya lizima a kanmu mu sani a haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala da haƙƙin manzanninsa da haƙƙin ah, mala'ikunsa da littattafai da aka saukar littattafan ubangiji subhanahu wata'ala نعم يباحث da yake yin bincike في العقد a cikin ƙudiri na zuci a cikin ƙudiri na zuci نعم فالعالم shi ya za ko abin da yake da nukuda ta ilimin tauhidi gaba daya Na'am.
shine bawa ya san ya kudirce cewa halitta ɗoran Ɗoran.
gaba ɗayanta حادث farariya ce wannan ita ce nukudar da duk aka gina ilimin tauhidi a kai kasancewa halittar nan fa gaba ɗaya farariya ce ba wata wadda yake za a ce ita ta kanta ba wata wadda take kadimiya dukkanin halitta duk abin da yake maluki kan fararre ne
الإلهيات to haɗuwa a cikin abin da yake ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ilimin tauhidi abin da yake magana game da ubangiji da sufofinsa a ilimin tauhidi
صانعه الله القديم الباقي sanihu wanda ya halittar allahu shine allah subhanahu wata'ala ubangiji shi ya kome alkadimu wanda yake ya sfantu da kid- da zamowarsa kadimi wato da yace allahu din kamar ishara zuwa wuj- wujudu نعم sa- uh, siffar wujudu siffar samuwa Na'am.
to da yace kadimu kuma Al-qadim, na'am.
uh, i- ishara zuwa siffar kidamu Na'am.
wato wujudu siffa wadda take ita ce sifatun nafsi ko Nعم.
sifatun nafsi wadda daman sifatun nafs- nafsiya ita ce alhalul wajibatu lizzat ma damati zatu gaira mu'allalatin bi illatin Mm, bambancin daman sifatu- sifatun nafsi kenan da kuma sifatul ma'anawiyya sifatul ma'anawiyya ma alhalul wajibatu lizzati ma damati zatu to amma ita sai a ce mu'allalatan bi illatin amma wannan gaira mu'allalatin bi illatin sifa nafsiyya su sifatul ma'a- ma'anawiyya mu'allalatun bi illatin Eh, mu'allalatun bi illatin a akwai abin da yasa suka tsaya da zati shine misali ko kadiran kaunu ta'ala kadiran a ce listifsafi bil qudrati to amma wujudu wannan ba wani dalili ita ce domin an ce akwai dalili sai ya zama ya bukatu zuwa wani dalilin kuma ha abin ya kai zuwa tasalsuli ko dauri eh shi yasa to ya zama a gaira mu'allalatin bi illatin Na'am.
alhalu sabitatu lizzati ma damati zatu gaira mu'allalatin bi illatin to نعم الباقي wanda yake wanzajje wannan kuma wato kadimu nuni zuwa ta farko daga sifatus salbi sufofi wanda su dama abin da aka fahimta daga gare su sun ce ta waya daga Allah ba sufofi bane wanda suke samammu gaba daya su ba samammu bane idamu ba samammiya bace haka nan baka'u ba samammiya bace wa hiya sifatun adamiyatun wala tusafu bil wujudi fadru wa aqila ehe ah, uh, baki wanda yake wanzaje nu ishara zuwa sifar baka'u na'am alwahidu makadaici ishara zuwa wahadaniya alghaniyu wanda yake maudaci wato ishara zuwa qiyamu bin nafsi na'am bil itlaqi bisa wawaitawa ya wadata daga komai ubangiji ya wadata daga komai
wa zatuhu a zatin ubangiji khilafuna ta saba da zatin mu wato muhalafa kenan muhalafatu lil hawadis to sifatuhu sufofin sama haka sun saba da sufofinmu qudratuhu hakanan kuma kudura wato mai imani da cewa ubangiji ya sifanta da kudura kuma kuduran nan tasa ba kamar kuduran mu farariya ba
iradatun hakanan kuma mu ba da gaskiya cewa ubangiji ya sifanta da sifar irada nufi hayatuhu hakanan mu ba da gaskiya da cewa ubangiji ya sifanta da sifar rayuwa ilmun hakanan mu ba da gaskiya da cewa ubangiji ya sifanta da sani sifar sani wa sam'un hakanan mu ba da gaskiya da cewa ubangiji ya sifanta da sifar basarun haka nan mu ba da gaskiya cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta da siffar gani kalamun haka nan mu ba da gaskiya cewa ubangiji ya sifanta da siffar kalamu zance qadimatun dukkan wannan kadima kadimai ne na'am laha bihi qiyamu duk sun z- tsaya da zatun ubangiji dukkaninsu waɗannan sufufin suna tsayawa da zatun ubangiji subhanahu wata'ala laysa bi jismin ubangiji subhanahu wata'ala ba jiki bane balle a ce arari zai tsaya da shi la ubangiji ba jiki bane balle Wala bil har a ce arabi.
arari zai tsaya da shi wala bil arari kuma ubangiji ba arari bane ba sufa bace wadda take tsayawa da jiki ko yaushe arari sufa wadda za ta tsaya da jiki wadda a iyaka ganin mu haka kam a al'adance ba za mu iya ganin ta ba sai ko tare da jikin da yake ta tsaya da shi misali fari ba wanda zai ce ya ga fari kansa sai dai abin da yake farin amma a ce an ware farin kawai ya ga farin ba tare da cewa ga jikin da yake farin ya tsaya da shi ba zai da wuya a samu ba wai abin ya koru bane ta yi a iya gani a iya ganin ararin haka hal ja'izi ne